بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 wannan kuma shine darasinmu na goma a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na mus'ab bin umair da ke nan layin alhaji umar giwa a cikin garin ɗan bushiya da ke nan new millennium city cikin garin Kaduna a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Mun karkare tafsirin aya ta 217 a cikin suratul Baqara. Cikin taimakon Allah Ta'ala, insha Allah Ta'ala yau za mu tashi ne a aya ta 218. Mai Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم lalle waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka yi hijira kuma suka yi jihadi don yaɗa kalmar Allah waɗannan su ne suke fatan rahmar Allah Allah kuwa mai yawan gafara ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan jin kai ne wannan aya ta kunshi abubuwa waɗanda suke su ne taken rabautan kowane bawa duniya da lahira tana tattare da duk abin da idan bawa ya same su to ana kyautata zaton ya rabauta a nan gidan duniya ana iya gane alaman cewa ranar alkiyama shi ɗan aljanna ne a ciki akwai ayyuka guda uku waɗanda ayan ta nuna shemu wanda suke gadar da wannan sa'ada ɗin samun rabauta sannan kuma waɗannan ayyuka dukkan ibada da bayi suke yi suna tsayuwa ne a kansu su ne tiraku waɗanda suke rike bauta har bawa iya samu ya zama bawan Allah cikakke irin wanda Allah ta'ala yake yi masa rahama sannan kuma a cikin waɗannan abubuwan da ayan zamu ji ta faɗa su ne abubuwan da ake auna cin riban mutum ko asararsa a rayuwa idan mutum ya dace da waɗannan abubuwa uku da zamu ji to tabbas wannan mutum ya rabauta a wurin Allah ko da mutane suna masa gani-gani ko suna ganin bai isa ba sannan kuma idan mutum ya rasa waɗannan abubuwa guda uku to ya yi asara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko a duniya yana da wata alfarma ta musamman da mutane suke gani domin mutane suna karkatuwa zuwa ga wani lokaci su kalli yanayin wadatar mutum ko ɗaukakansa ko matsayinsa a duniya sai su rinka kokarin kamanta shi da shine wanda ya ci ribar rayuwa hatta a lahira din ma wannan kuma ba haka yake ba malamai suna cewa walam ara sa'adata jam'u malin walakin tafiyyu huwa sa'id ba wai mutum yana da tarin dukiya wannan shine ne sa a kalle shi a matsayin wai wanda ya rabauta komai masa daidai ba a'a wanda ake gane ya ci nasara a rayuwa shine wanda aka same shi yana jin tsoron Allah yana kiyaye dokokin Allah shi yasa suke cewa idan mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu 'uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasi al-mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya wato duk mutumin da bai makansa sutura da tsoron Allah ba bai zama muttaki na gaske ba bai bin Allah da tsoron azaban Allah da nisantar saban Allah suka ce yuqallibu uriyanan yana tafiya tsirara ne haihuwar mahaifiyarsa wa in kana kasiyan koda ko a duniya yafi kowa sa tufafi masu tsada a wurin Allah shi ba shi a matsayin komai ba shi a bakin komai saboda bai kiyaye abin da Allah yake so ba shine suka ce wa khairu libasil mar'i mafi alkhairin tufafin da bawa zai sa ma jikinsa kuwa ta'atu rabbih shine a ga yana amfani da jikin nan wurin yin abin da Allah yake so yana nisanta abin da Allah ya hani duk wanda ya samu wannan to ya rabauta a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa wannan aya kamar da muka faɗa abubuwa uku da ta kunsa wanda ake so ka same su sannan ka tsira na farko shine al-iman da Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani kaga ajin farko kenan sannan wa hajaru suka yi hijira to kaga hijira yana daga ciki zamu ji nau'ukan hijira muna da hijira ne nau'i biyu sannan kuma wal jihad suka yi jihadi shi ma jihadi nau'i biyu ne dukkan idan mutum zai tsira wurin Allah subhanahu wataala sai ya samu imani sai an same shi ya yi hijira sai kuma an same shi ya yi jihadi za mu ji nau'in hijiran da jihadi imani dai sananne ne shi a wurinmu kamar yadda muka sani dangane da cewa sai mutum ya yi imani zai samu rabauta kamar yadda al'ayan ta faɗa innan ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wannan yana nufin abin da ake bambance wanda ya rabauta da wanda ya taɓe asara shine imani duk abin da kaga wani yana da shi idan ba mumini bane karka sha'awan zama irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya rinka gaya mishi ba wuri ɗaya ba a cikin alqur'ani wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada ƴaƴansu kada tarin dukiyansu ya rinka burge ka yana daukan hankalinka har kana ganin kamar su sun ci nasara Allah ta'ala ya ce abinda Allah ke nufi da wannan dukiyar da ka gani Allah yana so musu azaba ne da ita haka nan ƴaƴansu za su zama fitina ne a gare su to kaga wannan ai ba alkhairi a ciki mutum ya haifi da amma ba na gare ba mutum ya haifi da amma dan ya zanto sanadiyya masa sabon fushin Allah kaga haihuwa ba ta rana ba ko shakka ba to shi yasa kafirai kullun annabi nuhu yace wa ma yalidu illa min labinini fajiran kafara ko ba wasu ƴaƴa suke haihuwa ba face masu yawan fajirci da sabon Allah masu yawan kafirci annabi nuhu kenan yana nuna cewa ashe ba yawan haihuwar ne burgewa ba har yanzu ba a haifi mumini ba to kaga wannan imani shike bambance wanda ya rabauta da wanda ya tafi sannan kuma imani ne ke bambanta wanda yake dan aljanna da kishiyan haka domin kaga mutum aljanna to yana da imani ba yadda za a yi mutum ya samu koda filin da tsuntsu zai iya sauka ne a gidan aljanna matukar ba shi da imani duk aikin da zai a gidan duniya aikin zai iya zama mai kyau a nan duniya zai iya zuwa mutum ya aiki mai kyau amma bai da imani to a duniya Allah ke biyan kafiri shi yasa kake gani yana fin musulmi tarin dukiya in zaka tattara wanda suka fi tarin dukiya zaka ga su ne saboda ba sa sallah sai zaman kasuwa sanda kake zuwa kai kiyamun laili su kuma suna cin suna mitin din kasuwanci da sauransu ita duniya ko wanda ya nace mata takan aure shi sai dai kuma bayan ta aure shi halaka shi take sai dai Allah ya tsiratar da shi to wannan yana daga ciki sai dai daga cikin rahaman Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shine idan mutumin da yake ba musulmi ba yayi aiki na farai yayi aiki mai kyau kuma shi ba musulmi bane daga bisani sai ya zo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai mai da wancan aikin kwarai din nashi da yake kafin musulunci za a auna su ran alkiyama zai gansa a matsayin ladan ibadar shi na musulmi zalika fadlullah yutihi man yasha kaga wannan falala ce ta Allah rahama ce ta Allah kuma irin waɗannan hadisai sai su ƙara sa mana kwaɗayin rahaman Allah tunda idan har Allah zai wannan ga wanda yake kafiri to ya Allah mu da aka haife mu a musulunci mun fi su kwaɗayin aljannata kuma mun fi su fatan za ka yi mana rahama ina fata mun fahimci wannan insha Allah to shine wannan suka ce da imani ne idan aka same shi a zuciyar mutum to dukkan ayyukan alkhairi Allah yana amsan su idan mutum ya zo ma Allah subhanahu wata'ala babu imani tare da shi ko kuma koda ma muminin ne sai ya zo da aiki ran alkiyama amma matsalan bai yi aiki domin Allah ba to akwai matsala Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani cewa akwai waɗanda za a zo musu da aikinsu maɓiɓɓiki kamar wani babban dutse suna ganin shi saboda girmansa suna jira a sa a ma'auni su je aljanna sai Allah ta'ala ya ragargaza aikin gaba ɗaya ya kora ladan shi ne faɗin saukajin na ilama amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura mutum ne zai yi aiki aiki irin na kwarai a nan gidan duniya ya yi aiki na gari ya yi ta tsammanin cewa zai sha amma babban matsalan ya manta cewa ba don Allah ya yi aikin ba ya yi aikin ne don mutane su yabe shi ya yi aikin ne don yi magana mutane su yi masa kabbara ya yi aiki ne ko don ya burge mutane ya nuna ya iya ko ya fi wasu iyawa duk irin waɗannan ayyukan ba za su amfani da yin su ba a ranar alkiyama wallahu subhanahu wataala ya faɗi wannan sannan manzo Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya koyar da mu a Qur'ani suratul Ghashiya hal ataka hadithul Ghashiya wujuhun yawma idhin mene khashi'a a gaba Allah ya ce ne amilatun nasiba san ya ƙara gaba ya ce ne tasla naran hamiya hal ataka hadithul Ghashiya shin labarin mai lulluba zukata da tsoro ta zo maka ita ce alkiyama saboda duk wanda ya tashi kiyama sai ya firgita Allah ta'ala da kansa ya ce fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wilda lashiba ya za ku yi ku kare kanku gaban Allah idan kuka kima Allah biyayya a gidan duniya ya za ku iya tsara kanku gaban Allah a ranar da kananan yara saboda musibar ranar zaka ga kansu cike da furfura mala zaka ga dan yaro kansa duk ya furfura me ya faru tsoron tashin alkiyama tsoro ne na tashin alkiyama to wannan rana da take zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani wannan suratul ghashiya din Allah ta'ala yace shin labarin mai lullaba zakata da tsoro ya zo maka malaman tafsiri suka ce ma'anan ayan shine laqad ataka hadithul ghashiya ai ko shakka babu tunda malaika jibril ya sauka an maka wahayi labarin alkiyama ya riga ya zo maka kuma malaika jibril ma ya zo ya tambaya yace fa akhbirni anis sa'a ko ba ni labari game da alkiyama yaushe ne kuma ya take a ma'ana yaushe ne alkiyama sai ce man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ai wanda ake tambayan bai fi mai tambaya sani ba wanda ya tambayan bai fi mai tambayan sanin ba wanda ya san ranar alkiyama ba in ba Allah ba sai ce fa akhbirni an amarati hako ka bani labarin alamomin da idan sun zo alkiyama ta zo to cewa hal ataka hadithul ghaciya suka ce ma'anar shi ne hakika labarin alkiyama ya zo ma ba tambaya ba to sai dai tun da kai ɗan gatan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bahaushe ce ɗan gata yana nufin cewa wanda Allah yake so ko ba da muna nufin Allah yana da ɗa ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wujuhun domin ka shirya kada ta zo maka babu shiri ga labarin kaɗan daga cikin abin da zai faru a cikinta don kai mata shiri wujuhun wasu fuskoki fa yauma idin a wannan rana khashi'a kaskantattu ne walakantattu ɗan wuta ne su ya Allah ka tsare mu to shine yace amma a duniya amilatun shine dalilin da yasa na kawo aya amilatun a duniya sun yi aiki tukuru duk wanda ya gansu sai ya dauka ma in an zo magana aljanna ai su tuntuni suna ci nasiba sannan sun wahala game da wannan aikin da suka yi amma abun ban tsoro sai Allah ta'ala yace tasla naran hamiya za su shiga cikin wuta mai tsananin kuna a ranar alkiyama me ya haifar ba su yi don Allah ba adamin ikhlas shi yasa wanda daga cikin magabata ana ce da shi Muhammad bin al-Munkadir yana daga cikin magabata tabi'i ne shi ko sahabi ya tashi yana sallan dare yana karanta Qur'ani yana kuka sai ya zo wurin faɗin Allah subhanahu wata'ala ana jin cikin suratul zumar ya ce wa badalahun minallahi ma lam yakunu yahtasibun akwai wasu mutane wanda za su miƙe ƙafa suna ganin su ne shiryayyu a duniya su ne shafaffu da mai da ba su miƙe ƙafa sun ma Allah abin da yake so ba amma ɗan ibadan da suka yi ya ruɗe su har suna jin su ne ‘yan aljanna wasu su ba ‘yan aljanna ba irin tunanin da galibi da yawan muna da shi a yau shi ne ya zo wannan karanta ayan Allah ta'ala ce wa badalahu sai ya bayyana a gare su a filin alkiyama yau wa badalahum min Allah ya bayyana musu daga wurin Allah a ranar alkiyama ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su tsammanin shi za su gani ba sun tsammanin aljanna za su sai Allah ta'ala su ji ya ce kamar ne zuwa hadisin abi huraira an tafsa tabi'ai wani an ce tabi'i shine wanda bai rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya rayu da sahabi suka zo suka ce min abu huraira Allah ya kare ja a gare shi don Allah muna so ka faɗa mana wani hadisi guda ɗaya amma duk hadisin da zaka faɗa mana ka tabbatar hadisi ne wanda ka ji shi da kunninka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna son hadisin da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah ya ji sai su ma su samu falala na uku na jin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace zan faɗa muku wani hadisi wannan hadisin ba ba faɗa mun akai ba da kunni na naji shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba na ya faɗe shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai fashe da kuka ye kuka ye kuka sai faɗe su ma hankalinsu ya tashi daga tambayan hadisi sahabi sai ya faɗi su ma suka yayyafa masa ruwa ya farfado abu huraira radiyallahu anhu ya ƙara zama ya shiru sannan ya kalle su ya ce zan faɗa muku hadisin da na ji shi da kunnina daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce wallahi sai ƙara fashewa da kuka a takaice sai dai irin haka so uku yana suma yana farfadowa wani hadisi ne wannan yana gyara zama sai ce da su na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku da su za a buɗe gidan wuta ranar alkiyama su ne ‘yan sahun gaba da Allah zai buɗe wutan gidan wuta da su ya ce mutum na farko shi ne mutumin da Allah ya bashi alkur'ani mutumin da Allah ya bashi alkur'ani ya iya karanta alkur'ani ya kuma karanta kuma duniya ta shaidu cewa wane makarancin qur'ani sai Allah ta'ala ya ce da shi na baka littafi na zai ce kwarai ya Allah ka bani littafin ka sai Allah ya ce to me kai da littafin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ce ya Allah na karanta shi na yi aiki da shi a nan daidai inda ya ce na yi aiki da shi sai Allah ta'ala ce da shi ka zabta ƙarya kake na dai baka ƙur'ani duk duniya ta san kai gwani ne na gwanaye a karatun ƙur'ani amma batun ka yi aiki da shi san ranka ka ɗauka kai aiki da shi ba ƙur'ani ba sai Allah ta'ala ya umarni da shi ce a wuce da shi gidan wuta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ce sai mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi kuɗi zai zo ya yi ta ba mutane ta sadaka a duniya amma babban matsalar da ya samu ita ce bai sadakan domin Allah da ya yi sadaka domin Allah ko tsare shi a tambaye shi ba za a yi ba to shi ne Allah ta'ala zai ce da shi na baka dukiya ya kai wane wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai ce kwarai ya Allah ka bani dukiya sai Allah ya ce me ka aikata da ita zai ce na yi ta ciyarwa kuma na ba jama'a Allah zai ce gaskiya ne sai ce na ba su fi sabilika domin neman yardanka sai Allah ce kazabta ƙarya kake ka ba su dan a ce wane jawad mai yawan kyauta ne kawai kana so a shede ka da kyauta a ce kana yi a ce ka fi kowa ai kai ke yi wane bai yi kai ne na Allah to duk an faɗa amma ni na san ƙarya kake ba Allah kake nufi Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a wuce da shi gidan wuta sai mutumin da ya fita jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ya yi yaƙi ya yaƙi ya yaƙi ya zubar da mazaje a sahun gaba amma matsalan so yake a farzanta shi a ce wane sadauki ne wane gwarzo ne wane barde ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi ya kai wane na ba ka ƙarfi da lafiya kuma ka yi jihadi zai ce ya Allah gaskiya ne haka akai sai Allah ta'ala ce da shi dan wa kai jihadin sai ya ce na yi jihadi ne domin kalmar Allah ta ɗaukaka addinin da ba na Allah bai kaskanta Allah ta'ala sai ce da shi ka zabta ƙarya kake baka yi jihadi domin Allah ba ka da yi ne dan a ce fulanin shaja'a wani akwai jarinta wani ashi ya zubar da mazaje yace wa qad qila kuma an riga an faɗi hakan a duniya ladan ka ya ƙare a can wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya umarni a jefa mutum cikin gidan wuta ya Allah kai mana tsari dan tsarkin sunayenka to shi yasa wannan gaba ta farko shine imani da Allah duk abin da za ka yi a duniya kai kokari ya zamto Allah ne a ranka kai kokari ya zamto Allah ne kake neman yardan shi duk mutumin da ya sami yardan Allah baya yin asara a rayuwarsa ta duniya ko a ta lahira domin Allah shi yake asalin wato tsaya mutum mutumin da ya yi ayyukansa domin Allah shi ne ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu suka tsayi akan addini domin Allah shi ne ma'anar sun mastafamu duk inda Allah ya ce a tsaya sun tsaya duk abin da Allah ya ce a yi sun yi kuma sun yi wannan ne domin Allah Allah ta'ala ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka sassauka al'imam ibn kasir ƙarƙashin ayan ya ce indal mauti lokacin mutuwar mutum kuma hadisin albara bin azib radiyallahu anhu ya tabbatar da wannan dan duk wanda zai mutu sai ya ga mala'ikun rahama sai sun zo ya gansu sannan kwamandan malakul maut ya ɗauki rayuwarsa cikin aminci ya Allah ka sa muna cikinsu to Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya tsaya akan addini yayi abin da Allah yake so a lokacin mutuwansa zan rinka sassaukar da mala'ikun rahama kuma in sun zo ba zugum za su yi su kwara ma ido ba dan kaga mala'ika dole ka ji a jikinka akwai babban halitta tare da kai kuma zai iya yi wakila ka ji tsoro duk da ba za zo maka da siffa ta jin tsoro ba za su rinka cewa ne da kai Allah ta khafu karka ji tsoron kabari da za ka shiga alkhawf shine ka ji tsoron abin da zai iya samun ka wanda ranka bai so a ce ai Allah kai mu gobe kaga ai gobe kai baka so gobe ta yi inda za a inda za a baka irin wannan ko a ce da kai a ba dai kaga kujeran kaza ba Allah kai mu sati mai zuwa ai ai za za za a yi panel meeting za a yi meeting na gida director ma zai zo to kaga kai sati mai zuwan nan ba kai tana da wani abu a ranka sai ka dana malam a samu addu'a an samu a gaba saboda ka samu alkhawf kun gane ma'anan abu abinda bai riga ya same ka ba amma kana tsoron zai zo ya same ka to lokacin da ko mutum ke gargara me yake tsoro fitar rai kwanciyar kabari tashin kiyama karban littafai hawa tirafi auna ayyuka da hawa tirafi to shine suke cewa Allah ta faku ka kwantar da hankali kar ka ji tsoro ai tun da ka bi Allah a duniya ka gama naka ka jira shi kuma Allah ka ga gafaransa da jin kansa wala tahzanu to kaman mai mutuwan yace to Allah ƴaƴana da mata na kuma da za a raba ni da su fa ya Allah shine Allah ya ce wala tahzanu kar kai bakin cikin abin da zaka bari a baya dukiya ne ƴaƴa ne mata ne duk wani nau'in jin daɗi na duniya kar kai bakin ciki me yasa Allah ya ce nahnu awliya'ukum a duniyan baka gani na raya maka su ba da na so wadi za ka yi duk haife su babu rai amma na baka su da rai sannan na raya maka su suka taso ko kana jin kai ka nemo tuwo da Allah ya sa rashin lafiya za ka iya bashi lafiya sannan shi kanshi tuwon ba Allah ya baka ka zo ka bashi ba to nahnu awliya'ukum mu muka jibinci ayyukan ku a duniya muka baka abin da ka iya ciyar da su muka wani lokacin mun hana ka wani lokacin mu baka da yawa ga sunan kuma kana jin daɗi cewa ka aihu za ka bar baya haka bar zuriya to Allah ta'ala ce kamar yadda muka yi ma haka ai dama ba kai ka rike su ba kai je ka huta mu za mu tsaya musu to kaga wannan shine nagarta na imani shine amfanin mutum yayi kokari ya zama salihin bawan Allah ta kowace irin fuska ya Allah ka sanya mu daga cikin su sai gaba ta biyu shine hijira hijira idan ka ce hijira a musulunci shine mutum ya rabu da iyalansa da dukiyarsa da garinsa mutum ya tashi ya bar iyalai ya bar dukiya ya bar gari kun san jiya mun yi ko shekaran jiya ne magana akan gari mahaifanka baka manta da mahaifanka inda kake duk inda kaje sai kaji kana shaukin mahaifanka ko wani abu ka zama sai kaga cewa kana so ka zo mahaifanka dai a ce a tuna cewa an haifi da na gari haka ne ko to irin wannan mutum yana son garinsa da iyalansa da dukiya amma a matsa mai ya kasa yin addini ana yin hijira ne a wurin da addini baya yiwuwa a wurin da ba a iya imani ba zai iya zaunuwa ba wanda mu yanzu kaga gaba ɗaya a ƙasar mu babu wannan wurin ba inda zaka je a hana ka yin addinin ka ba inda zaka je a ce ba za ka yi sallah ba duk inda zaka je yanzu akwai musulmin da yake da wani ƙarfin da zai baka kariya ashe kenan a yanzu mu ba hijira za mu mu koma daji mu rinka kafurta wanda suke cikin gari muna ce musu kafirai ne har sai sun bar sallah har sai sun bar nan abin da suke sun dawo an tare an yi karfi an yi jihadi a'a har yanzu mutane suna karban wa'azi har yanzu wanda suke musulmai ne masu saban Allah suna tuba suna dawa addini har yanzu waɗanda ba musulmi ba so nawa kake ji sun shiga musulunci to matukar akwai akwai da'awa akwai ilimi kuma ana yada shi kuma ana bauta shine hijiran domin ko kai hijiran dalilin yin hijiran dama ita hijira ja da bayan rago ne idan rago ya ja da baya da baya guduwa zai yi a'a ka kiyayi dawowansa ne dan ya tashi dawowa zai iya ji maka ciwo to ita hijira haka take idan babu nasara ne sai a ja da baya sai a zo a ci nasara kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ja da baya koma Madina sai gashi yana dawo maka ana inna fatahna laka fatahan mubina an bude masa maka to amma daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta anan yazo bayan ya zo maka an yi kaza ya yafe mu duk wanda ma wanda ma suka yi mai laifin duk yafe musu yake wanda ma suka musguna mishin sarakunan cikinsu ya rinka cewa duk wani man da kalabai ta abi sufiyan fa huwa amin duk wanda ya gudu ya shiga gida abu sufiyan abu sufiyan ba mai musulunta amma saboda a nuna mai addinin addinin karamci ne kuma a yi masa da'awa sai aka ce duk wanda ya shiga gidansa to ya tsira kuma haka ake yi ko yau idan kana da'awa na shiga cikin waɗanda ba musulmai ba mu mun rinka yi a baya kafa rinka cinikin mutane Allah dai ka dawo mana da zaman lafiya wala isa na baka dariya ne yana da dadi a rai yana da dadi kwarai da gaske mukan je garin da gaba ɗaya ba musulmi a garin fa sai ba su wuce su biyar su uku iyakan su kenan sauran duk ba musulmai bane ko kuma kaga musulman ba su kai su 30 ba duk da kauyen ba su wuce mutum 100 kaza ba amma musulmai ba su kai koda su 50 ba to daga cikin hikima da fa'idan da za mu bayan uwa shawara musamman waɗanda kila har yanzu tsurararsa akwai zaman lafiyan da suke fita su irin wannan da'awan idan kuka je garin da sarkinsu ba musulmi ba ne kuma shi ne mai ƙarfi a garin to in kun je ku je fadan shi ku gaya mai nan ne masaukin ku ku bakin shi wurin shi za ku ji ku gaya mai ku bakin shi ne kun zo za ku sauke kayanku a wurin shi saboda shi ne mai martaba kun kawo ma 'yan uwanku ziyara ne kuma kuna so ya ba ku dama ku yi wa'azi a garin ina tabbatar ma zai wahala ya hana ku zai wahalan gaske kuma ko da bai son ku zai ga abun kunya ne a ce ku kun ba shi aminci shi an hayance ku a ƙarƙashinsa to haka za ka gani mu dai galibi haka muke yi an mun je sai mu aje kayanmu da komai a gidan a gidan dungume man fasto mu ce mai to karanta ba sallama za ka yi bishi gome za ta je ce yaya sai mu ce sannu oga haka muke ce bishi oganmu kenan sai ce malam ka zo lafiya to mene ya kawo ka ce to ai ka san da yasa almasiyu abokin annabi muhammadu ne ko sai ce eh na samu labari to shi ne gaskiyar magana wa rasul wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad shine ma'anan ai na ce wai annabi isa abokin annabi muhammadu ne ya ce haka ne ka faɗi gaskiya sai ce to ya mene ne kana so sai mu ce ka ɗan aje mana kayanmu ne a gidanka abu bakinka ne amma abinci za ka ba mu ko ɗan fruit ne saboda ka aje a nemo maka bushmeat ma walla kana da alƙawarin maka wasa ba sai ka ci abin da ba shi kenan ba Allah ji kan wani malamin mu da rahama haka ya je irin ustazan nan masu zafin kai kuma ba su san tsarin abu ba ka san irin wannan sai dai kai ta haƙuri in kana da awa ustazi ne zai gayyato ka ya ce ya malam walla garinmu muke so ka zo kai mana wa'azi shi fa na farko ba zai tunanin man fetur nawa za ka kona ba ba zai tunanin iyalanka ba za ka bar garinsu ba ka bar musu komai ba ba zai tunanin yanzu kai da ya baro ka da gida kai bako shi ya kamata ya ciyar da kai ba wasu duk ba za su yi maka wannan tunanin ba shi yasa ni in dai na amsa zan je maka to kafin in tafi sai na tabbatar ina da masu gidan rana aljihuna saboda in naje ko kana da shi ko baka da shi tun da dai na amsa zan zo ma kawai zan yi abin da zan yi in ƙara gaba ciki lafiya baka lafiya to irin lokacin wahala ne ta yau da gobe ta sa muka gane wannan shi malamin mu da yaje wallahi bala suka gayyato shi ya taho kuma motan haya ma suka sa ya hayo sai ya ɗauki motar shi ya tafi da ita ya ce ku faɗa min ina za mu yi mahaɗa suka ce wuri kaza suka ce za su fito wajen gari su tarbe shi kafin gab da a shiga gari malam ya je wallahi an fi kusan awa ɗaya ana jiran su malam ba su to ba yunwa kuma ya addabi jama'a sun zo daga wani gari shi ke na sai ala gafata malam ce jama'a ga wurin restoran na ji kan shi na tashi mu ci abinci kawai ya siya abinci aka ci aka yi nat aka kwaɓa babbar riga aka ƙoshi aka wanke hannu sun fito suna wanke hannu an gama ci abinci sai ga ustazai su kuma ku sun yi fakin da mota subhanallah mana Allah ya saba ku ci abinci a wurin nan ba ka ji dan rainin wayo dan Allah kana da bako baka tarbe shi ka tambaye shi bai ci abinci ba sai malai ce a shi ita yunwa tana da hankali ne da ba za mu ci abinci ba ci abinci muka ci da kuɗin mu sai ce to wallahi tallahi kun ci naman kare yace wallahi mutanen da naman kare suke yi yace mu naman rago muka ci in karen ne ku kuka ci da kuka samu a wannan yanayi ai ko ne ustadi zai dinga danna hannun shi a baki sai dai amai mala kaga Allah ba zai kama su da wannan ba to amma wannan yana daga ciki abinda in ka je bakunta ka rinka lura da su daga ciki idan mutane ba kabilan ku ɗaya ba ba al'adan ku ɗaya ba ka kalli menene al'adan su menene girmamawa al'adan su idan bai saba ma addini ba kai ma ka shiga ayi da kai kai ma ka shiga ayi da kai saboda zai bada daman su soka su bude maka zuciyarsu shi yasa yake da hikiman zamantakewa da mutane kana haduwa da mutane kai kokari ka rinka rike sunayensu idan mutum yana zaune kawai ya ji ka kira sunan shi ko da wani mugunta a ran shi wani lokaci sai ka ga yana jin kai abokinsa ne ni galibi haka nike ma mutanen mu dan sanda abokin kowa da dan sanda ya tsaye da ni sai in karanta sunan shi sai ce a oga john ya aka yi sai ce a mala ya san ni kenan ce ai ba ai bai san ka ba oga john ai Allah ya san da kai ga sunan ka na kirjin ka kana tambaya na ina na san ka kawai sai ka kira sunan shi a gaita sai ka ga ya barka to dan haka dai a taƙaice uwa hijira shine mutum ya tashi ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa ya bar garinsu da ya saba ya koma zuwa ga wani wuri inda zai zamto nan ne zai samu ya samu kusanci zuwa ga Allah kuma ya taimaki addinin Allah wannan ita ce hijira ta zahiri hijira wanda ake yin ta da gangan jiki muna da hijira nau'i biyu ne hijira ta biyu shine hijircewa saban Allah wannan ta farko ba wajibi bane akan kowa kamar yadda yanzu muka faɗa na cewa mu da yanzu ba mu da dalilin yin hijira saboda duk inda muke muna da damar mu yi addini muna da damar mu kira zuwa ga addini mu koya kuma mu koyar to kaga abin da ake yin hijiran domin sa ya riga ya samu in ka ce sai kai hijira kai ta hasilul hasil kenan abinda akwai shi kuma kana kana yunkurin sai ka samar da shi hijira na biyu wanda ke wajibi akan kowa kamar yadda muka faɗa shine hijircewa sabon Allah da neman yardan Allah wannan kuma kowa musulunci yana neman sa da shi ana son mutum ya nisanci duk abin da zai zamto sako ne na Allah sannan kuma ya jema abin da yake yardan Allah ne a cikin sa wannan ita ce hijira ta biyu sannan sai na uku jihadin da ayan ta magana wanda shine tushen abin da ke sa a samu yardan Allah suka ce shine jihadin nafs wal hawa wa shaytan jihadin nafs ka yaki zuciyarka ka hana ta abin da Allah ya ce karkai ka tirsasa ta ta yi abin da Allah yake so. Allah ta'ala ya ba da labarin waɗannan duka biyu a cikin suratun nazi'at. Allah ta'ala ya ce, fa'amma man ɓaga ko, wa asarar hayatar duniya fa innal jahima hiyal ma'awa. Duk wanda ya Allah girman kai, ya wuce dokokin Allah, ya saba ma Allah, Allah ce, to wutan jahim nan ne matattaran da zan ƙona shi a cikinsu. Kaga wannan ya nuna wanda ya biye masar ransa kenan. Amma sai a gaba ya ce, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سيتمي فإن الجنة هي المأوى wanda zai ji tsoron randa zai tsaya gaba ga ubangijinsa a tantance ayyukansa a ce ga fari ga baki ga mai kyau ga mummuna ga babba ga karami tsoron wannan rana ta sa wani hannafsa anil hawa ya hana zuciyarsa daga abin da take so Allah ta ce shi kuma fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makoma a gare shi a tada tabi'i ne na tabi'i ne daga cikin tabi'ai ma'ana shi ɗalibi ne na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa Allah subhanahu wata'ala wannan ayan da muka karanta da Allah ce walalle waɗanda suka yi imani suka suka yi hijira suka yi jihadi domin Allah suna fatan samun yardan Allah fatada yace waɗanda ake magana a wannan aya su ne waɗancan mutane da muka faɗa rundunan nan na mutum goma sha biyu abdullahi bin jahash kun tuna ko wanda har suka kashe alhadrami muka kaɗancan dalilai ma'ana da Allah ya faɗi idan ma an ce sun yi kuskure sun yi yaƙi a watan rajab sun kashe rai a watan rajab a bisa kuskure in ji Allah to lallai tun da dai har fatan rahama na ya sanya su to ni Allah na yafe musu wannan me yake nunawa akwai na assignment ɗaya da zan baku duk inda kuka ji Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kuskuren sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu da sahabi yayin na kuskure in dai a ƙur'ani ka ji an faɗa ka san kuma ƙur'ani ba sahihi ba da ifi ko musulmi ya yadda ko to in dai ka ji an ce sahabi ya kuskure to ka koma ka karanta ayan da ta zo kafin ayan da aka ce kuskuren ko ka je gaba kaɗan ka karanta ayan da ta biyo bayan an ce ya yi kuskuren Allah ta'ala bai taɓa faɗin kuskuren wani sahabi ba face sai haɗa ta da cewa ya gafarta mishi wannan daraja ne da Allah ya musu sai wannan ke nuna cewa ba a zagin su ba a ce musu mutunci duk laifin da kake ga sun yi to Allah bai faɗin laifin face sai ya faɗi gafarar kuma yana ma faɗan laifin ne don mu ma mu gane in mun yi ga yadda za mu gyara baicin haka da ko laifin nasu Allah ba zai faɗa ba matsayin sahabi a wannan a wurin Allah ya wuce wannan jama'a yana fata mun fahimci wannan to shine sai fata da yake cewa ai waɗannan wanda suka je asariya din wanda har suka aikata wancan abin da ya faru su ne Allah ya faɗe su da ahsanus sana da yabo da ambato mafi kyawu Allah ɗaukin sarki ya faɗa ya bayyana cewa ba komai ya sa su har suka kai ga aikata abin da suka yi maface yarjuna rahmatallah neman yardan Allah fatan samun yardan Allah yasa suka aikata suka aikata wannan haka nan jundub bin abdullahi Allah ya kare da a gare shi yake cewa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala aka umarci al'amarin Abdullahi bin Ja'ash ya kasance da shi da sahabbansa abin da ya faru ya faru wanda muka ji sai wasu daga cikin musulmai abu minan ma fa kun san mushrikai ne suka rinka muzanta musu a baya ko to a wannan jundab yake cewa a cikin muminai ma sai da aka samu su masu tsananin tsantseni har suka rinka cewa ai illam yakunu asabu fi safrihim wizran falaysa lahum ajrun ai ko tunda har ta kai ga su su, su Abdullahi bin Jahaj sun aikata wannan to ko wannan tafiyar nasu idan ma dai ba a ce sun yi laifi ba ba yanda za a ce sun samu lada kaga wannan katsalandan ne a cikin al'amarin Allah wani mutum yana sujada sai wani ya zo ya sa kafa ya shuri kansa da kafansa kuma Allah yake masu sujada shi wancan yana ɗagwa daga sujadan ya ce kai kowa na Allah ba zai taɓa gafarta maka ba ina sujadan sai Allah ta'ala ce man zalladi ya ta'ala alayya kofiya waye wannan wanda yake mun shishigi har yake cewa ba zan gafarta ma wani ba to shi na gafarta mai kai mai sujadan na lalata aikinka sai ne ba a ma'alla shi shi ba a ma'alla shi shi diyan da ka gamu ce yana saban Allah to abu biyu ake yi na farko shi ne da'awa da'awa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana idan ka gamu ce yana kuskure ka kira shi zuwa ga daidai kiran shi zuwa ga daidai bil hikma a ma'anan al hikma anan al ilm ka sa ilimi ka kira shi da ilimi zai gane cewa ba san ranka kasa ba ba kuma kana nuna mai kafi shi bane a'a kana kara mishi Allah ne idan ma gobe nufin zai aikata a bayan idanka zai tuna Allah ji tsoronsa inda yana da imani kuma yana da rabo sannan kuma ma'anan bil hikma yana daukan ma'anan ita dai hikima dai da muka sani duk mutumin da ka zo kana tsinka shi gaban jama'a kana kiran sunansa ka aibanta shi ka ci masa mutunci ka ɗibo ka watsa mutum gidan wuta kai ka ce gidan wutan anaka ne wannan mutumin ko shakka babu idan ba Allah ya sa yana da rabo ba lalle zai amshi da awarka ba lalle zai gamsu ya zo ya bi alkhairin da ka zo masa da shi ba da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayin musulmi tashin farko yayin masahabbai tashin farko kafin su musulunta malamai suka ce da zai wahala sahabbai su musulunta zamu zo za ku ji zamu karanta ayin yasalunaka anil khamri wal maisir dangane da shan giya ku ga yadda musulunci ya bi matakai na sannu a hankali ya raba mutane da shan giya haka ake haka ake shi yasa ko saban Allah mutum ke yi kaga in ya ganka yana jin kunya to karka kure shi karka kure shi kun fahimci magana karka kai shi bango saboda idan kunyan ta tsare daga zuciyarsa to zai fara yi a gaban karon su su gani su koya kuma kai bayan da zaka yi ka sa karfi dole ka hana shi ba ka iya ba lasta alaihim bi musaytir Allah ma bai sa ka kai malami ka rinka gwada harbi da kwanji ba duk da wani malamin mu wani abokin mu dan Maiduguri sai zo ya wa'azi ya wa'azi zai tafi gida mala wani firɗe ɗan ƙato kawai ya tare shi ko fa ba ruwan shi da shi me ya ɗoshi da shi Allah ka ɗaya sani shi da ya fusata wallahi malamin nan fa ma da cin Qur'ani ne malami sosai sai ya sabu malam kawai zai sama da shi gaban jama'a ba kuma ɗalibansa da yanzu aka gama karatu a masallaci suna wurin da Allah ya sa shi ma yana ɗan training ya zame ya ce wallahi malam sai Allah ya ce muke ni na suri kafafuwan shi na fyaɗa shi da ƙasa wai shi ne sai kuma mutane suna ah malam malam ba na son faɗi ne ya faɗa amma a shari'a danna musu ya ce don kazanku yanzu ne kuka zanni ne malaminku da aka ɗaga ni za a ci min mutunci ba ku san ni malam ni malaminku ba ne sai da Allah ya ban sa'a ya ce ina bi shi da ƙyar da suka ji na faɗa aka ce shi ne suka zo suka rirriƙe wannan ya ce malam kuma wallahi idan ya cin min wannan zai iya karya ni har ɗaya ɗan ƙato ne ce Allah ne ya taimake ni ya ce ana danne shi da na miƙe Allah taimake ni dama da kuɗi a aljihuna sai na wuce police station kawai na kai ƙarar shi na kuma ce ba zan bar police station ba sai 'yan sanda sun nemo shi ya rubuta statement duk abin da ya mun to a bakin ran shi ka san ustaza akwai wayo haka kuma aka yi to amma kaga me ya kai ga ai haka kai hajar da ka zo da ita ilimi ce kana tallata ma mutane shari'a ne karka ji haushi dan ba su karba ba wanda ya fi ka daraja ma ya yi kira ba amshe shi ba shi ne annabi Nuhu alaihi salam wa ma alaika illa albalag naka shi ne ka isar Allah shi yake zaɓen wasu saututtuka da muryoyi ya isar da saƙon addininsa bisa son ran shi in Allah ya ga dama ya zaɓi na wane in ya ga dama ya zaɓi na wane amma in dai kai mai da'awa ne kuma don Allah kake yi ko ba wanda ya saurare ka kaci nasara a wurin Allah saboda mene ka isar Allah kuma cewa ka isar laisa alaika hudahum shiryarsu ba a hannunka take ba to wannan mumini aka kaskarin kafadi sai suna cewa ai abin da sab laidin jihar suka yi wannan ai wallahi in dai ko har ba a ce ba su da laifi ba to ko ba za su samu lada ba suna faɗin wannan ba su daɗe da faɗin haka ba kawai sai gashi waɗannan wasu malaman kuma cewa suka yi su waɗannan tawagar ne da suka dawo suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da muka yi muka kashe ran nan shin muna da lada kuwa muna da lada tunda ana tunanin a watan daga cikin ashkurul hurum ne muka kashe su za mu samu lada a cikin wannan sannan kuma gashi muna fatan mu samu ladan yaki Allah zai ba mu ladan waɗanda suka yaki ai suna rufe baki sai ga malaika jibril ya sauka Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Allah ya ce shi mai gafara ne mai jin kai in ma kuna jin kun yi kuskure to ni Allah na yafe muku idan kuna jin tsoron ku za ku samu lada yarjuna rahmatallah lada dai kuke fata na rahama to ni Allah zan muku rahama kuma dan karba asalin wato ayyukan wannan shine abinda malamai suka kawo dangane da ayar ina ga balifi idan mun shiga aya na gaba tunda na ga muna sauran kusan minti 13 ko insha Allah na mu je يسألونك عن الخمر والميسر نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما نعم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya tsalunaka anil khamri wal maisir sahabbai suna tambayanka dangane da abinda game da giya da caca kul ka ba su amsa da cewa fihima a cikin wannan giya da caca din ismun kabirun akwai zunubi mai girma a wata a wata kira'an ismun kathirun akwai zunubi mai tarin yawa a cikin shan giya da kuma yin caca wa manafi'u linnasi sannan kuma akwai abinda kuma waɗansu da amfanuka ne ga mutane akwai wasu abubuwa a cikin wanda amfanuka ne ga mutane wa ismuhuma sai dai hanzari ba gudu ba zunubin da ke cikin shan giya da caca akbaru min naf'ihima shi yafi girma shi yafi yawa fiye da amfanin da ke cikin shan giya da amfanin da ke cikin yin caca din wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma suna tambayar ka me za su ciyar Allah subhanahu wata'ala ce qulil afu ka ce abin da ya dadu akan bukatunku idan kaga ka wadata to ka ciyar daga sauran abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka kadhalika Allah subhanahu wata'ala ce kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyi ko wala Allah ko yi tunani akwai gaba mai ɗaukar hankali kafin mu fassara ayan a cikin wannan aya shine ka ciyar daga abin da yayi rara ga bukatunka dan adam ko shakka babu yana iya gane lokacin da duk abin da ya samu rara ne na bukatarsa sanda ka ji baka sha'awan cin abinci ko an kawo maka abinci suna na abincin rara sanda kaga kana da sutura da zaka rufe al'auranka ka fita kunya duk abin da ya dora akan wannan sunan shi rara duk sanda kaga kana da wani abu wanda yafi karfin bukatanka na sanda kake rayuwa to gaba baka da tabbas abin da ke gaban nan rara ne shi to ka ciyar da wannan shi ma Allah zai ciyar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana faɗa a cikin hadisul qudusi yana cewa ya bani adam anfik umfik alai ya kai dan adam ka ciyar ni Allah ne alkawarin kai ma zan ciyar a kanka ciyarwan Allah ko ba dai kenan dan adam ba kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi aiki da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai daga cikin wanda zaka iya buga misali da shi a wannan babi shine Talha dan Ubaidillah Talha bin Ubaidillah sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan dan kasuwa ne mai kumban susa yana da wadata sosai a kasuwancinsa yana cikin sahabban da malamai suke cewa koda a wannan zamanin Talha bin Ubaidillah yazo ba makawa sai an kirga shi cikin waɗanda suke da kuɗi a duniya saboda gwalagwalai yake da su ka san gwal kuwa a jiya da yau duka kuɗi ne ba sauran abubuwa ne da zaka ce farashin su ya hau farashin su ya sauka ba daga cikin abin da in ka ajiye shi kake da tabbacin ka ajiye kuɗi akwai gwal idan mutum ya ajiye gwal duk sanda ya so ya zama kuɗi nan take zai zama kuɗi wani mata za ku tambaya za su gaya muku wannan duk ajiyan gwal ɗin da za ta yi in yau laluran kuɗi ya taso mata kafin rana ya faɗi za ta iya samun kuɗin gwal ɗin ba kaman fili ne ba sai ka ce madillali da Allah ita mana talla in an samu kaza za mu iya sallamawa sai ai wata kana talla baka samu mai sayan shi amma banda gwalagwalai gwal kana kawo shi za a siye shi to Talha bin Ubaidillah haka yake da dukiya Allah ya bashi idan ya je ya kasuwa ya dawo sai ya kira Bilal bin Rabah ko wani daga cikin masu kira wa Annabi sallallahu alaihi sallah sai ce da Allah ka zagaya cikin garin Madina kama a ce ka shiga cikin dan bushiya da keke da keke da babban saura da ka daure ina ga su ne dai kusan suke kewa sai ina dan honogo sai kuma ina honawan ehe sai ina yawwa da doka shi za naga ka bata rai ashe ban faɗo garin ku ba Allah ya fe mana to sai ce ka je ka yi kuwa ka ce ni Talha bin Ubaidillah ina gayyatan jama'a don Allah su zo akwai kuɗi a zauren gidana na dawo daga kasuwa an ci riba mun cire abinda za mu sake taro kaya mun cire abinda za mu ci da iyalanmu mun cire na tsaron rarura sauran duk jama'an annabi su zo su ɗiba wallahi da yanzu ne sai dai kaga ana buga waya an sace shi shi kanshi mai kuɗi ba batun kuɗin ba shi kanshi alhajin kaga da ana kuka miliyan 700 ku haɗo da wata jincen wanda ba ta shan mai dan girman Allah ku ji tsoron Allah bayan Allah ku tuba babu amfani dan adam Allah ya mutunta shi kuma ku daraja dan adam aljannan da kowa ke nema kuna neman ta wanda aka yi daga baya a tuban mu Allah a dawo ayi abin da Allah yake so kafin lokaci ya kure to wallahi jama'a Talha bin Ubaidillah idan ya sanarwa wannan maganan ba kun ji ta burge ku ba to bari ku ji abin da yake burgewa ni shi ya burge ni ba shi Talha ba dan Talha kan ba abin mamaki bane in yi wannan sahabban da suke zuwa talakawan daukan kuɗin sai wani ya zo ya ɗauki kaɗan in wani ya zo ya ɗauki kaɗan sai ya ce ma shi na farkon sai ya ce karka ga fani na ɗibi kaɗan lalura na bi da yawa ne kai na ga alamun kana da bukata ka ɗiba da yawa mana sai ya ba shi amsa da cewa ina jin tsoron kada in ɗiba da yawa kila wani na nan zuwa bai da lafiya magani zai sha ni kuma na kwashe kuɗin ya zo ciwo ya karmi shi shi yasa na ɗibi daidai ne don kada in zalunci ɗan uwana idan ya zo ɗauka wannan shi ne abin da Allah ya biyu su da shi tun kafin wannan ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana rihum khasasa sahabi yana iya fifita ɗan uwansa akan kansa ko da yana da tsananin bukatan abin da ya fifita ɗan uwan nasa a kansa Talha bin Ubaidillah in ya fito da asuba zai je kuma in ya ce a zo a ɗauka bai zama a wurin kagan mu ne wani alhajin zai naɗa kafa ne na aikin mutum na nawa kenan aka ce matsalha me yasa kake aje kudin a zaure ba za ka ba su da hannunka ba yace saboda bana so gobe shedan ya ziga ni in ji a raina ni ne sanadin da wane ya arziki dan haka in mu ce dauka ya tafi ban ma san ko kudi na ne ko ba kudi na bane malam sahabi fa ba abun wasa bane wallahi Allah ya sa ran alkiyama mu gansu to yace sai su zo suna daukan wannan dukiyan har dukiyan te saura fa basu kwashe idan ya fito da asuba zai tafi masallaci sai ya ga wannan dukiyan a zaure iyalinsa tace sai in ji ya fashe da kuka tace lafiya sai ya ce ya Allah wallahi ka san dukiyan nan ba ta haram bane ta halalci ina kaunanta ne yasa zan ba su dan kai ka aje min ladanta a ran da zan fi bukatar ladan fiye da kudin Allah gashi kuma ka bani da kwantai an bashi da kwantan damman nerori ya ji wani mai wa'azi ya ce wallahi ko alhaji ali fa dan gwati ya fito da kudin shi ya ce a zo a kwasa ya ce a zahar ce yawa ya zama talaka ya ce kowa sai ya kwashi eh ba za ka fita ba ha ba malam ai wani ma kila zai ce matar shi duk su tafi gida su kwana ne a ɗakin matar shi zai shafe kuɗi to kaga irin wannan shine to dan ka ji irin wannan ka rinka kaddara to waya aljanna take idan wannan kuɗi ne to aljanna ya take aljanna ya take Allah subhanahu wataala lokacin da ya halicci aljanna Imamul Qurtubi ko Imamul Tabari ɗaya daga cikin su a farkon tafsirin suratul muminun lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna Allah ta'ala ce ma aljanna ya takallimi ya ke aljanna yi comment yi magana game da kanki me zaki ce menene recommendation ɗinki game da kanki ya kika ganki kamar ka ce matanki ne kai ka ce ma iyali wannan adan dan Allah kike jin shi a jikinki a ranar za ka sha miya mai daɗi mara su mata suna son yabo suna son yabo in kana so ka gama da mace to ka yabe ta wani wurin ka ji har zagin ta ana shegiya wacce sai kaga tana wani bankarewa wai kuma shegiya haka ce ba Allah sarki mata Allah ya muku albarka Allah ya kara mana hakuri da ku to shine Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Allah ta'ala ce ma aljanna ta yi magana wallahi sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun mu'minai kawai sun rabauta sun ci nasara me yasa kika ce haka ba za ta iya bayanin kanta da kanta ba ba za ta iya ba ba za ta iya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shifa kasan da zaka taka a gida aljanna fa da zinariya kai ba da zinariya ba kasan da zaka taka inda zaka yi dan bone ka bata rai din nan alal ara'iki yanzuruna ko da yamma Allah ka sa azumin nan za mu aljanna sanadiyan ni ina so in tuna muku da wannan tafsirin ne a can amma kan wanda ya tsare ne ce zai mun fatawa ba fatawa aljanna ina mubarak in ka kira sallah aljanna gaskiya sai mun zare ka an daga an gama sallah aljanna ake kiya maka malam to aljanna ta ce ma Allah subhanahu wataala duk mumini ya rabauta to shine sai Allah ta'ala al-falah idan ka ce alfala shi ne mutu ya samu abin da ke tsananin so a rayuwa idan akwai wani abin da kake ta dreaming kana mafarkin ina san kaza kana shauki irin wanda ko wuce za ka ce Allah ya yi da nabi sai ka ce a habin mutumi na ka san irin abin da yana ranka kenan ko a ce gobe ta Allah ce sai ka ji kanka da irin ba daman nan yan gwambawa a to irin wannan abin da rake tsananin so wani kawai tunani yake yi ka yanzu yadda ba aikin nan anya za a bani zainab kuwa anya za a ga in turo to da an juya kawai yaji an ce bismillah an ce ka aiko kuma za a sauƙaƙe maka kawunta ma ya ce yana da wani gida zai baka ka zauna babanta ya ce akwai aiki da za a baka da jari a wannan kaga ai tarawihin shi kam taliko da wuya mu ƙara ganin shi a sahun gaba wallahi wai na ga kaman kun ka ji ne nake dan caza ku kafin mu tashi haka wasu ustazan suke wani yazo samu malamin mu a Ramadan yace ya sheikh wai sheikh eh wata kha'un nan malam makharijul huruf yace naji kaman ka koyar da mu hadisin cewa asalin wato at-tarawih yin at-tarawih a gida asalin wato ainihin ya fi dan ajir ya fi lada malai ce eh kwarai tabbas sallar mutum na nafila a gida akwai lada da ɗaukaka sai ce to haka rawa kalla da Allah idan har ba a ganmu masallaci a ɗan uzuri za mu ɗana wancan sunnan ne sabon aure ne shi ba yankan kusa malam shi ne sai malam ce to Allah ya taimakawa ne ran da Allah ya saka dawo masallacin ba ci gaba da ni Allah ya taimaka ba a hana matashi shi matashi ko dabara ake yin shi in dai kana zama da matasa shi matashi bai da akwai abin da karfi bai bada shi ba da ya zaburo kawai kai mai dabara ku zauna lafiya in yau yayi wauta kai hakuri gobe a hankali wata rana da kanshi zai zo ya gyara matsalar shi dan idan ka kore shi wani zai dauke shi ya mai da shi wani abu to shine sai wallahi koma gida kwana daya ya tarawihi a can jibi sai dawo masallaci sai malam ya ce a ka fasa dabbaka sunnan ne sai ya ce gaskiya akan kalla afwan afwan asif kawai a ci gaba da sallah a masallaci ya ce wallahi da naje malam ban yi raka uku masu kyau ba ya ce ba su samu ba so da aka sai na dawo masallaci to kaga ashe mumini kamar yadda annabi sallallahu alaihi ke faɗa kaɗan ne a shi kaɗai duk mumini yana so ya haɗu da ɗan uwan shi eh duk mumini bai so ya ware kanshi ya zama wai shi wani menene fada abdu jangul shine shi kaɗai ya gayya a'a duk mumini yana tafiya tare da al'umma da mumini yan uwansa saboda Allah sallallahu alaihi ce mumini shi kadai ne a karan kansa in kai kadai ne akwai abin da zai fi karfin ka zaka zo ba zaka iya amma ce kathirul lil ikhwani idan yana tare da yan uwansa yana da yawa in kana rayuwa da mutane ne wani abin da ba za ka taba iyawa ba wallahi sai dan karamin yaro ya maka maka maganin sa dan karamin yaron da ka raina haka wani abin da kake gaba kai ya ka cire rai wallahi mace sai ta zo kawai sai kaga ta taimake ka ka iya yin sa saboda haka wannan nan su ne bayanan da za mu yi na ga dacewan kar mu shiga cikin wancan ayan saboda shimfiɗan da za mu yi mata gaskiya yana da faɗi sai mu haƙura sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada faɗarin ka kawo tambayin kafin mu tashi ne abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan tambaya ya haƙuri insha Allah gobe kafin mu fara za mu karanta tan Allah yadda jama'a azumi na tafiya jama'a fa ana rauni dama kun saka ɗabi'a mai yake ko da ramadan ya shigo za ka ga zami ƙoƙari amma yanzu an zo duk da ba aya bane ba hadisi bane ina ganin ɗabi'an malam ba haushe sa aka kasa a ramadana gida uku goma na marmari goma na me goma na wuya ni ko na ji an shiga na wuya dan shekaran jiya an ramma na bacci ya shirga a nan har da aka kira sallah sai da na buge shi ya tashi wanda shi ya fi mu ƙoƙari a kwana uku yake sauke Qur'ani to amma lallai da aka zo goma nan mun san ake ga goma to sai kuma goma na mene na ɗaukin sallah abinda nake so in ce shine don Allah mu ƙara dagewa a bautan Allah duk abinda kuke ga muke yi to Allah subhanahu wataala yana sa jarabawa a cikin sa ba mamaki yanzu daga faro tarawihin ka da tahajjudin ka da sadakan ka kana gab da Allah zai ma rahama to kar ka fasa ka dinke ka rike Abla ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa yake yi idan kana so ka samu lailatul qadari karka wani tsaya lissafin a daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai yace ni ban san wannan yaran ba aka ce me kasan yace dinki ramadanin nake din ko a na uku ta zo na san na shata na wuce na same ta to saboda haka da Allah mu dage sannan kuma mu yawaita addu'a ramadana watan addu'a ne duk yanda kake ganin girman lalurarka da matsalanka da rantsa da Allah bata je wurin Allah bane duk matsalar da ta isa gaban Allah to ba matsala ba ce an gama da ita in ka ga ba a biya yanzu ba to ba wai dan ba za a iya ba ne la'alla akwai lokacin da shi ya fi dacewa a biya maka ne sai aka bari lokacin yayi la'alla idan aka baka zaka na irin wancan ustazin mai cewa tarawihi a gida ya fi lada ne to sai aka bari sai a lahira a baka dukkan waɗannan ba asara a ciki da aka mu dage sannan kuma kar mu manta da zumunci da ƴan uwanmu da abin da Allah ya ba mu rinka tuna ɗan uwanmu mu taimaka musu mu rinka taimakon su da abin da Allah ya ba mu daidai gwargwado ba wai yanzu yanzu a Najeriya ba sai an koshi ban kace sai ka koshi zaka taimaka to gaskiya ba ka taba taimako ba yanzu muna zaune da iyali na nake cewa da ita wato fa ni akwai na abu da na lura ya kamata a ƙara zaburar da mutane su taimaka ma mutane don Allah saboda me saboda ni abin da na fahimta ban san ko kuma abin da ku fahimta kenan ba yanzu dai tabbas abinci yana ta sauka ƙara sauƙi ma yake yi kun kula da wannan mun gode ma Allah mun ji daɗi ko muna roƙon Allah ya ƙara sauƙaƙe shi amma a gefe guda kun kula ko mutane ba su da kuɗi kun kula samun kuɗin kuma ya ƙara tsauri abincin ya sauka dama tun da babu akwai scarcity na fund dole shi kuma commodity ya sauka dama haka ka'idar take to da haka karkace ai yanzu da abinci ya arha ya zai ce bai cin abinci to ai ba kuɗin ne idan buhun masara zai dawo dubu shida mutumin da bai da dubu hudu aljihun shi har yanzu masara na da tsada a wurin shi shinkafa na da tsada a wurin shi amma yana da abin siyafa duk tsadanta shi a wurinsa sauki ne tun da Allah ya bashi to saboda haka don Allah masu hannu da shuni kar su gajiya su ci gaba da taimakon al'umma alhamdulillahi masu dukiya Allah ya ƙara ma dukiyoyinku albarka mutane na kokari to amma a dage abin ne yayi yawa dan haka nan a taimaka ma jama'a ko ina suke makwabta ne yan uwa ne dangi ne kar a manta da su Allah ta'ala kuma ya taimake mu baki daya ina ganin zamu takaita saboda kurewar lokaci insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين يا رب آمين